بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك جوياوا أتكين ترمينا بيو cikin wannan yar kware-kware daura akan san asani daga littafin tahdhiru tullabil ilmi wal muallimin min maghabbati shuhrati bainal adamiyyin zamu tashi kai tsaye inda malam yake cewa nususun min at-tahdhiri nususun fi at-tahdhiri min ash-shuhra bayan da muka ji definition na ashuhura wanda za mu fara magana kai tsaye akan wasu nasoshi da suka zo da suke jan kunne game da ita kanta shahara ɗin qala Allah ta'ala mu'alliman nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce manzon shi sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin kace musu da sallata da da yankana da rayuwata da mutuwata duka na Allah ne wato ba wanda yake da rabo ai inna kulla a'mali wa maqasidi mahsuratun fi ta'ati Allahi wa duwani dukkanin ayyuka na sun takaitu akan biyayya ga Allah da neman yardarsa wa alal muslimi an yakuna wajibi ne ga musulmi ya kasance qastuhu an yakuna qastuhu wa amaluhu wa kullu ma yuqaddimuhu min amalin innama huwa liwajhi Allah ta'ala wa ila Allah wa fi sabilillahi wa li ta'ati Allah ta'ala duk abin da kake yi na addini kai kokari ya zama cewa wajibi ne zama cewa don Allah kake don da'ar Allah kake don neman fuska Allah kake babu wanda yake da nasibi a cikin aikinka fa idza kana lillahi lam yabqa fihi nasibu li ghayrillah idan don Allah kake yi babu abin da zai saura na wani ko da ya shahara baka da matsala qala ibn kathir fi tafsirihi ya'muruhu ta'ala an yukhbira al-mushrikina alladhina ya'buduna ghayra allahi wa yadhbahuna li ghayri ismihi Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mushrikai wanda suke bautar wani Allah kuma suke yanka ba dan Allah ba annahu mukhalifun lahum fi zalika cewa shi ya saba musu haka fa inna salatahu lillah sallar shi dan Allah ne wa nuskahu ala ismillah yankan shi da sunan Allah ne wahdahu la sharika la wa zada sa'idi al-imam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi yake cewa tawdiha ma'ana al-ayati bi qawlihi wa man akhlasa fi salati wa nuskihi istalzama zalika ikhlasuhu lillahi fi sari amali duk wanda yayi ikhlasi a wurin sallah yayi ikhlasi a wurin yanka to wannan zai sa ka ga duk sauran ayyukan shi ma dan Allah yake shi sa aka kebance su da ambato sauran aka ce a rayuwa da mutuwa duka duka abin da ke cikin rayuwa da mutuwa kenan wa hadisu muslimin ana agna shurakai an shirk man amila amalan ashraka bi ghairi taraktuhu wa shirka akwai hadisi imam muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yake cewa Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi cewa ni na fi duk wani abokin tarayya wadata duk wanda ya wani aiki ya sanya shirka tsakani na da wani na sai in ban musu Allah baya so wannan hadisi ya dullu ala anna talabar shuhrati bi amalin min a'malil birri yunafi al-ikhlasa neman shahara da wani aiki daga cikin ayyuka na neman lahira to yana baran-baran da ikhlasi wai da usahibahu ala hafati shirkil asghar kuma zai sanya ka kai mai aikata haka wato kana kana gab da fadawa shirka ta ƙasa ita ce shirka ta tariya wa an buraida ibn al-qusayb qala shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fatha khaybara fa kuntu fi man sa'ida thumla buraida ibn al-qusayb yake cewa da ni aka je yakin Khaibar ɗaya daga cikin manyan yaƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi yace ina daga cikin waɗanda suka hau kan katangar kan ganuwar Khaibara a fulma shine kamar wata fatha wani rami da aka ana kokarin a shiga ta wajen faqataltu hatta ru'iya makani haka na dinga yaƙi a wajen har aka shaida ina nake wato har aka ta nuna aka ta nuna inda nake cewa lalle wannan jarumin yana kokari wa wa ablaitu wa ablaitu haka ne ko na'am wa ablaitu hatta ruwa makani wa ablaitu kuma nayi kokari wa alayya thawbun a tsare da ni ina sanye da tufa ahmar jan tufa fama alimtu anni rakibtu fil islam azama minhu ban san wani labin da musulunci da yake nauyin wannan ba qala li shuhra ce saboda tsoron kar in ji wani nauyi wani girma a raina cewa ai ranan ni ne babban jarumi da na tsaya a kan gano wannan na kashe arna har sai da kowa ya gani shi da kashe ce ban sa a musulunci wani abu da nake da na yi wanda ya firgita ni kamar wannan ba رواه الروياني في مسنده وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبث ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا ثوبا مثله wanda ya sa tufa wai dan a san shi dan san a san shi ranar alkiyama za a sanya mai tufa irin na haka wanda kowa sai ya ganshi taron kiyama a matsayin mai neman suna wa fi riwayatin thawbu madhallatin thumma taltahibu fihi an-nar za a sa mai tufafi na kaskanci kuma wuta za ta za ta babbaka shi wa hadha li annahu qasada fihi al-ikhtiyal wal fakhr so duk mai sa tufafi da yake so tufafin shi yafi na kowa to yana sakawa ne da nufin alfahari da taqafafa fa aqabahu Allahu bi naqidi zalika sai Allah ya bi hukunci da aka san haka fa azallahu Allah ya wulakanta shi kamar yu aqibul ladhi yutilu sabahu khuyala kamar da yake ukuba ga wanda ya tsawaita tufafin sa dan girman kai bi an khasafa bihi al-ard wanda aka bar labarin cewa an mishi girgizar kasa wani hau zalika kama fa'ala bi qarun kamar da aka yi makaruna da cikin qur'ani inna qaruna kana min qawmi musa fa baga alai ai kaga shi ma ya fito ne fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi wa yulhaqu bi libasi shuhra ghayruhu min musabbabatihi musabbabatiha banda tufa na san a sani duk wani abu da ke mutum yake amfani da shi dan a bambance shi da sauran mutane to shi ma yana da hukuncin tufafi irin wannan kasayyarati masalan kuma mutum ya zama cewa shi abin hawan shi so yake sai ya bambanta da na kowa duk inda ya je parking yana so ne ya tsaya ana ta kallon mota ko ana ta kallon babur din haka ko da waya hannunsa fa an abi dardai mawqufan man rakiba mashhuran min ad-dawabi aw labisa mashhuran min ath-thiyabi a'rada Allahu anhu ma dama alayhi duk wanda yake so ya hawa wani abin hawa na san a sani ko ya sa sutura ta san a sani to Allah madaukakin sarki zai kauda kai daga barin sa mutuka yana cikin wannan yanayi wa in kana alaihi kariman ko da ko mutumin kirki rawahu ibn abi shayba fil musannaf wa hannad ibn sari fi zuhri ah warawa ahmadu wa abu daud wa ghayruhuma an abi umamah al-bahir radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace al-badhadhatu min al-iman walbazazatu at-taqashshuf wa rasasatul hay'a albazaza shine fita mutsu mutsu to wannan yana da gaskiyar alamar imani don mutum bai damu da wai sai wata shiga ta musamman ba to wannan alama ce da gaskiyar alamar imani ne bazaza yace at-taqashshuf shine zuhudi kenan wa rasasatul hay'a to ko mutum ya fita haka gashi nan mutsu mutsu haka kamar an tsinto shi to wanda da yake haka alamar ne bai cewa bai damu da duniya ba shine ma'anar imanin sa rashin damuwa da duniya wanda ku zai ce komai sai yayi tsaf tsaf tsaf tsaf to wannan alama ce ko da yana da imani alama ce akan ya damu da duniya duniya tana da muhimmanci a idansa al'amarin sutura al'amari ne wanda yake yana komawa zuwa ga ɗabi'a kamar yadda wani tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana son sutura shi ta zama mai kyau abin hawan shi zama mai kyau wannan yana cikin khuyala annabi ya ce bai ciki inna Allah jamilun yuhibbul jamal sauraka wanda a ɗabi'ance yana son ya ga yayi gayu dan yayi gayu ba laifi bane wanda shi kuma a ɗabi'ance bai damu da sutura ba shi ma ba laifi bane ya tafi abin shi gurgudan hali amma wanda zai yi ɗayan biyun da nufin dan ya nuna mutane cewa shi na daban ne wanda zai yi gayu dan a ganshi a ce shi ya fi kowa ko wanda zai tafi mutsu mutsu dan a ce ya fi kowa tsoron Allah to duka laifi ne na fata mun gani haka yana kuma ga niyya da ɗabi'ar mutum akwai da ɗabi'ance shi bai ma iya gayu ba duk yadda matar shi ta gyara shi bai gyaruwa mata suna fama da irin waɗannan saza haka ba gayu zai mashi kyau a ita don Allah kai ba za ka ɗan gyara ba kana ganin wani ma ya gyara ba zai iya ba bai cikin ɗabi'arsa ko akwai wanda matan suke sai musu takalmi su sai musu agogo su sai musu tabaro amma ina ba zai kyau ba eh comrade ne ko akwai wanda shi kuma ko alawaye ya sa sai ya yi kyau da haka yana kuma zuwa ga ɗabi'an mutum da kuma yadda yake amma kai dai ka guji yi don duniya ko don mutane ka guji kuma saka wanda dama in an ganka da shi to sai ka bambanta da mutane saboda ya saba wa na mutane wa ma'ana hadal hadith kama awdahu abu ja'far al-tahawi fi mushkil al-athar an takashufa min simal min sima ahli al-iman tawadu'an wa zudan an ad-dunya wa tajannuban anit takabbur yace saboda wato yin mutsu-mutsu da rashin yin gayu daga cikin alamar masu imani ne ta fuskar tawalu'u da gudun duniya da kuma guje ma girman kai waɗannan saboda ba za in baka yi wata shiga ta musamman ba daman girman kai ba zai zo maka ba in baka wata shiga ta musamman ba dama dole dole ba za ka zama a gaba gaba ba akan wasu abubuwa dan akwai shigar da in ka yi ta ma akwai inda ba za baka ka shiga ba akwai inda ana biki ko ana taro irin yanayin rigar ka ba zai hana baka shiga kaga kai da kanka ka nuna cewa kai duniya ba ita ce a gaban ka ba akwai wanda kuma ko ba a gayyace shi ba shigar da ya tayi ta shigar da shi wajen yace wa amma al-baihaqi fa zakara an al-husayn ibn al-hasan al-hulaymi annahu qala yace wajen ma'ana hadisin ma'anahu alla tub'id al-badhadhatu al-mar'a an al-jama'at abinda yake nufi shine kada rashin sutura mai kyau ya hana ka zuwa sallar jami'i da shiga mutane fala yamtani'u idza sa'at haluhu an al-jum'ati wal jama'ati saboda baka da riga mai kyau ba wai an ce asali kai mutsumutsun ba amma idan Allah ya sa arzikinka bai kai ka zama cikin wa man qudira alaihi rizqu to arzikinka bai kai kai riga mai kyau ba ko to kada wannan ya sa ka ji nauyi ko ka ji kunyar shiga inda ya kamata ka shiga kamar sallar juma'a wataƙila kowa ya yi gayu ranar kamar sallar idi kowa ya yi gayu wal jama'at da sallolin jam'i kada rashin sutura mai kyau ya hana ka shiga cikin irin waɗannan hakokin wala an majalisar ilm kada rashin sutura mai kyau rashin baka yi sukola ba baka yi guga ba kayanka ba masu tsada bane kar wannan ya hana ka zuwa majalisin ilimi li ajali da tasdik kiswati saboda kayanka ba su da kyau wasu wa hayati libasi ko dan sutura ka ba mai kyan gani bace walakinahu yasbiru ala ma huwa fi kai hakuri da yadda Allah ya jarabce ka wa yahmadullah alaihi ka godewa Allah akan haka wala yastashiru minhu khajalan karka ji nauyi wala haya'an ko kunya fa zaka insha Allah huwal imanu wannan shine imani dunar rasasati bi ainiha ba wai kawai haka nan kawai ka dinga yin datta ba kaji wata fassara kuma daga malamai yasa kullun ana mana nasiha cewa mu daina fassara hadisai da sarramu kawai da larabcin da muke ganin muna ji kaji wannan fassara ce da bai haƙi ruwai tuta ya kawo ta afwan a cikin littafinsa bayan watan fassara wato ana so ne mutum ya zama yana da tawalu'u yana kuma da yadda da abin da Allah ya raba ya bashi inda ake so a je da manyan riguna idan dai ya kamata ka je wajen to ko ba ka da rigar karkake zuwa wato karkan irin na mata da suke cewa ga bikin zuwa babu zanen daurawa in dai bikin zuwa ne ko babu zanen to ka je ko ki je ka ɗauka kai iya wannan shi abin da Allah ya baka to ka je a haka kar kuma ka damu da kallon da mutane za su yi maka ko tunanin da za su yi maka wallahu alam wannan fasara ce mai kyau sosai mai zurfi kuma وبوب البيهقي عفوا البغوي في شرح السنه بقوله بيهقي يكي باب يتي باب ترقيء توقيف الثوب والبذاذه والاهتراز عن الشهرة yace babin da ke bayani akan sanya sutura na ƙasa shine tarke ka sanya wato ka saka kamar irin kitani din nan walbazaza da fita mutsu mutsu walihtizazu an shuhura da kuma tsare kai daga san asani فذكر عدة أحاديث فيها بتاري سيد يوا ثم روى عن أبي أسمان النهدي أنه قال إن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه زار إن إن إن كتاب كتاب عمر بن إن كتابه نعم زارهم بأذربيجان فقال في خطبته a wannan babu lambar kitab din nan wani daga cikin wato abin nan ne wasiƙa ce Umar Khattan Khattab ya rubuta to sai ya ba wani wanda yake yawo gari gari yana karanta wa sojojin musulmi da suke wurin eh akwai kuskure a larabci ne ba zan yi tana ya kamata ya zama ba sai na duba amma ba'adu sai aka karanta musu a cikin hudu cewa a fattaziru wartaddu kusan ku dinga sanya izari kuma ku dinga sanya rida'i wanta ilu ku dinga sanya takalmi wa alqul khifaf ku yi watsi da khufi wato ku dinga sa kaya irin na larabawa da aka san ku da shi shine izari farjalle da rida'i mayafi ko abin da ake sakawa a sama wa alqul khifaf ku yi watsi da takalmi fade khufi da kuke ta sawa irin na yan gayu wa alqul sarawil ku yi watsi da wanduna ɗinkaku wa alaikum bi libasi abikum Isma'il ku dinga sanya sutura irin na babanku Isma'ilu alaihi salam baban larabawa wa iyyakum wa tana'um na raba ku da rayuwa irin ta 'yan duniya shine at-tana'um rayuwa ta kece raini wa ziyil ajam na raba ku da sanya kaya irin na maguzawa wa alaikum bishamsi fa innaha hammamul arab in za ku yi bayan gari ko za ku yi tsuguno ku dinga zuwa bayan gari kuna yi a sararin duniya a sararin rana ku daina shiga ban daki irin ginanu irin da turawa yace saboda ita ce shine yin yin amfani da jeji wajen tsuguno shine bayan ɗakin larabawa ƙasar larabawa da ba sa yin banɗaki ga hadisin aisha nan na da ifki ko da ta ce walbuci laisa fiya hammamat ba a yin banɗaki a gida wannan wani sabon salon tura suka kawo yanzu kuma kowa ya karɓa yanzu kowa banɗaki shi a cikin wadaka eh wannan kaga kazanta ne amma ya zama gayu ko kullu kazanta ne wurin kazanta amma a cikin shi ne ƙurya kuma shi ake ji da shi sosai wannan guguwa al'ada ce amma ta ta zama gawiya aka iya yanzu a masallaci ma sai gari man ma an yi mishi a cikin dan ɗakin nan ne shi ma da ban ɗakin sa Allah ya kyauta tura sun gama da mu jama'a wai sai wata am wata am da du ku dinga amfani da al'idam da wato da abinci mai miya wa shaushinu wa shaushibu ku dinga wato ku dinga zama masu training shine wa shaushibu ku zama kuna da khushuna kuna da training din ku kuna da moral wa shaushibu ku dinga zama a fadake ku dinga zama a fadake koyaushe kuna da kuna da khushuba kuna kuna asali al-khashab shine kamar yadda kayoyi suke a jikin bishiyar kaya kowace kaya ka ganta za ganta a tsaye ba ta kwanciya inda ba ta bushe ba to ku zama haka koyaushe ku zama cikin alat sun mazakara albagwi an sufiya na sauri ƙaunahu ilbas mina siyabi ma la yushirka inda alfuqaha wala yuzri bihi sufaha in za ka sa tufa ka sa tufar da in ka zo cikin masu hankali ba za a nuna ka ba ka yi kama da kowa mai normal mai hankali in ka zo cikin wawaye kuma shi ma ba za a yi maka dariya ba wato ka sa tufa tsaka-tsaki wa khulasatul amri kama qala ibn hazr al'amarin yadda yake shine a takeice kamar ibn hazr yake cewa muradu biha huna tarku taraffu wa tanattu fi libas ana so ka bar at-taraffu shine san kure adaka wa tanattu fi libas da takallufi shine at-tanattu wani ma sai ya ci bashi wani ma sai sun yi rigima da tela ko kuma mai kayan mawata na ya ce wallahi sai na ɗauke babbar riga ko ya kwace waya kai sai sai ka biya hukumta ne dama da suke shiga cikin damuwa saboda da sassa kaya kawai kudin shi bai kai na hular dubu kaza ba ya siya ta kudin shi bai kai na wayar dubu kaza ba ya siya ya ci bashi ya ya matar shi wayo ya an shi wasu yan kudaden ta ya je gun babar shi ya mata ƙarya cewa an ce su kawo kaza a makaranta kuma ba wanda aka ce ba a ce a kawo ba tunda ba su jin turanci zai ce mata ai a department an ce sai sun sai kaza eh wannan mu yan boko ba za a bada wannan ƙarya ba tunda mun sani amma in iyayenka ba yan boko bane zaka je ka ta musu ƙarya ka ce ai an ce za a sai logbook an ce za a je field trip an ce za a yi kaza kuma duk ƙarya ne a hada ma kuɗaɗe ka je ka sai waya ka sai hula ka sai wanda ake sa a kunna na mesu shi airport ko bluetooth ko ka sai bluetooth ka sai takalmi na dubu sha kaza duk wannan takallufi ne bai da amfani wattawadu fihi ma alqudrati ma alqudra kai tawalu ana so kai tawalu koda kana da arziki da damar yin haka la bi sababin jihadi ni'matillahi ta'ala ba wai ka kisawa dan kai inkarin ni'ima Allah ba dama shi zuhudu wanda yake yi shine wanda ya samu duniya idan ka samu duniya shi za ka gana ka da zuhudu ko baka da shi amma talaka wanda yake neman abinci na shi na wani zuhudu falaysa al-maqsud bil bazadati an yalbasa al-insanu thiyaban wasikha ba wai ana so ka dinga saka kaya ne da annakiya kaman dan gareji ko mahauci ba misali walakin yabudu an kulli ma yad'u ila al-fakhri wa ta'ab amma ka guji abin da ya jawo alfahari ko jiji da kai faqad kana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yake cewa man taraka libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayi hulal imani sha'a yalbisuha wanda duk yake hakura da sa tufa na gadara a duniya kuma yana da arzikin da zai haka amma tawalu yasa bai damu ba sai sa tufa gama gari shi to wannan ranar alkiyama za a kira shi a gaban dukkanin halittu a yabe shi sannan a ce ka zaɓi duk da ka dama irin ta yan aljanna ka ɗauka ka saka wanda ya haƙura da sa kayan gayu a duniya kuma yana da hali wani hadisi ne hassan yana cikin sunan tirmidhi amr ma rawaito shi da imam al-hakim walidhalika qala anas ibn malik anas yana cewa bainama nahanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam julusun fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fa anaqahu fil masjid thumma aqalahu thumma qala ayyukum muhammad in musa wannan hadisi hadisi yana cikin bukhari yani lam ya'rifu al-arabi لأن ثيابه لا تختلف عن ثياب أصحابه ya shigo ya ga mutane a zaune mutumin ƙauye ya tambaya ya ce waye a cikin ku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai saka wani sutura a wajen da ya saba wa irin na sauran mutane ba yana sa kaya ne irin wanda mutanen Madina suke sakawa wanda kowa yake sakawa farin alawayyu ko farin kirtani kuma irin ɗinkin da ake wa kowa irin shi aka masa irin design da ake wa kowa irin shi aka yi masa irin yanayin suturar iri ɗaya ne saboda haka babu wata miza a suturarsa ya tuna maka cewa shi ne wannan mutumin mai daraja wato in kana shiga fada sarki ya ba sai an ce maka wannan shi ne sarki ba dole za ka ga wurin zaman shi ya yi daban sitirar shi ta yi daban haka in ya zo waje kamar ango ko idan aka buga taron masu biki da kaga ango za ka sai da shi da kaga amarya za ka sai da ta saboda tana yin shiga da ya saba wa na mutane to shine abin da ake so ka guje mawa yin shigar da da an ganka za a gane wannan kaza ne ko a yi tsammanin wannan dai ko da ya fi sauran matsayi a nan wajen. Ya ce, wahadar na hayu, wannan hani ya shi wani libas al-ma'anawi, akwai al-libas al-zahir, wanda yake wato tufa wannan ƙyalli da muke sakawa, ko kuma al-libas al-ma'anawi, huwa min ayyi nau'in kana sa'o min libasi min lubsi man labisa thiyaban liyadhunna nasu annahu taqiyun ne wannan annahu taqiyun aw alimun aw zahidun aw wari'un aw ay mazharin yanwi bihi al-ijtihar bayna bayna bayna al-insan wanda ya saka tufa dan tufan da in an ganshi za a ce mai tsoron Allah ne tufa akwai wani tufan da wata kila dan ga mutum ya saka za a fi tsammanin shi da kirki ne shi ko an gan shi za a yi tsammanin malami ne shi kamar misali a da don da gani da rawani ana sarar malami ne ko zahidi ne shi don da gani da riga daban wando daban caskuregi da ake cewa ko kamar shiga arma kamar shiga kaduna sai a ce zahidi ne bai damu da duniya ba ko da rigar da wandon yana da su amma sai ya saka riga daban ya saka wando daban to awware ko a ce ai mai taka tsantsan ne gashi dai babban ma'aikaci ne na hukuma ko babban ɗan kasuwa ne amma kullum kayan shi iri ɗaya yana so ya dinga haka don a dinga ganin shi kamar wani mutumin kirki a wai mazharin yanwi bi har bainan nas ko duk wata manufa da take so da yake yi don ya zama ya bayyana tsakanin mutane wa yukharrija li hadha al-athari لهذا الأثر الوارد في الحسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن السلمي abinda zai kara wannan magana karfi shine wannan hadisi da yazo athari annahu qala athari ne yace kana zubayd ibn al-harith al-yami yalbasu burnusan wannan malami ya kasance yana saka burnus burnus ita ce irin riga mai hade da hula din nan kamar al-kabba amma tana hade da hula fa sami'tu ibrahima abahu alaihi sai malam ibrahim an-nakhai yace mishi bisa kai saka wannan kayan ai bai dace ba kaza kaza kaza qala fa qultu lahu inna an-nasa kanu yalbasuna sun ce malam gafarta malam ai wannan kaya ne da kowa yake sawa qala ajal yace kware kwa walakin qad faniya man kana yalbasuha yanzu an daina yayin ta ba a sata fa illa bisa ahadul yawma shaharahu idan mutum ya saka yanzu to sai a dinga nuna shi wa asharu ilayhi bil asabi za a dinga nuna shi da abin nan da yan yatsu idan wani kaya da aka yayi da yanzu an bar yayinsa da can da ake sa shekara 20 ko 30 baya babu laifi ka saka amma yanzu sai yayin shi wuce sai ka je ka ɗauko a cikin wani tsohon adaka na kakanka kawai ka ci gaba da sawa da nufin kai yanzu a gane cewa a wannan irin mutanen da ne to babu kyau wa fi hadisi wasu karni inda muslim kada mata haini muna kawo nusus ne da suke nuni zuwa ga haramcin neman shuhura ko yin abin da zai bambanta ka da mutane don a san ka cikin hadisin uwais alkarani da ke cikin sayo muslim an san hadisin uwais wani wali cikin waliyai da nabi sallallahu alaihi wasallam da labarin shi akwai maganu da yawa akan sa ba su ne muhallin maganar ba kala bayan da suka gaisa da Umar yau Umar addu'a din nan da sauran sai Umar ya ce mishi fa aina turidu daga nan ina zaka tafi qala al-kufata yace kufa bani iraki kenan qala ala aktubu laka ila amiliha in ba zaka damu ba bari rubuta maka recommendation letter zuwa gwamnan kufa shugaban kasa ya ce bari baka recommendation letter kai mu gwamna kaga ga shikenan ta fashe kenan ko kai ta fashe maka qala yace akunu fi ghabara'in nasi ahabbu ilayya daga ranka dai wallahi bana bukata in zama cikin gama garin mutane ya fiye muni kana zuwa za a tsire maka a gidanku mata ka za ta yi yaji kowa zai rabu da gaci kai kashin tsiya ne da kai ya shugaban kasa za ka je abuja ya ce rubuta maka wasiƙa zuwa gwamnan jihar in ka je za a ce ne kawai ko da wata kwangila ne ya baka ko wani mukami ko a baka wasu slot ko a baka wani supply wanda kai ma dai za ka jika kawai sai ka ce ba ka so a wannan kashin tsiya ne shi ko ce bai so shi kenan kuma haka ya tafi bai ansa ba da ya je ma garin a a shi ne wafiya annan waisan kalin da zai ada min al'umurati wa talaba min huddu'a bayan ya tafi garin su ya je ya zauna ya bar garin su yaman ya ya zauna a kufa din ya zauna haka fi ga bra'in nasu ba wanda ya san shi to akwai dan uwansa kazan ɗinsa da ya rena shi duk in mutane suka je ƙasar Madina Umar na tambayar sai na labarin uwaisu sai ya tambaye shi ina labarin uwaisu sai ce yana nan kawai wani mushirici mutane da mutane suna ta wani zuga shi ba kowan kome bane mun ce mishi kake yayi wannan bawan Allah ne kaji kaji kaji kaji matsayin shi to yadda ya dawo bai je gidansa ba sai da ya gidan uwaisu din ya ce don Allah kai mana addu'a irin maganar mutum azu mutumin da ya je Umara ya dawo yana ci ya addu'a a Kuba da ya ce mai haka sai ya ce laqita Umar halaka game da Umar kala na'am yace kware kuwa fastaghfara lahu yace to Allah ya gafarta maka fa fadina lahu nasu to da yace mishi zan maka addu'a amma da sharadin kar ka gaya wa kowa farko yace mishi ya yarda amma daga baya kuma yaje fada shikenan mutane suka fara cincirin do gidan Uwaisul Qarani suna neman addu'a fantalaka ala waji shikenan sai ya bi dare ya gudu in gani shikenan sai ka kafa signboard kai abin nan business card ka sa lambobin waya ka nemi PA a fara saka tallanka a cikin a cikin series ana cewa kankanan kana bada addu'a shikenan kamar yankan wuka ce ai wanda annabi ya ce in yi mutane addu'a shikenan kai musamman yanzu kana ne da ake sa annaba ya ka shiga uku wala wani sai shaƙe kaman baka mishi ba وفي رواية للحاكم قال ثم دخل في أغمار الناس فلم يدري أين وقع shikenan ya sulale ya gudu ba a sake sanin labarin shi ba sai inda ya yi bada gano wa kazalika hadara nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min aqibati amali birrin ya'maluhu sahibuhu aw yaqumu bihi min ajli talab al-irtifa fi dunya haka da zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tankiya ga mutane game da aikin alkhairi da zaka yi wai kana neman duniya fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wani hadisi mashahuri da ke cikin sahih muslim wanda sayyidina muawiya zai kanta da hadisin nan sai da su masa uku Annabi ya ce inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alayhi rajulun istushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arfa. Farkon wanda za a fara gwala wuta da shi ranar alkiyama mutane uku. Na ɗayan su mutumin da yayi shahada a yaƙi na jihadi a nan duniya. Sai a zo da shi gaban Allah, Allah ya gaya masa ni'imomin da Allah ya masa. Sannan sai Allah ya tambaye shi ya ce mashi fama ilmuka fama amilta fiha. Ni'ima da ne maka ta jarinta mai kai da ita. Ƙala sai ya ce, Ƙataltu fi ka hattastu shaitu, ai, na yi yaƙi ne har na yi shahada. Ƙala sai Allah ya ce masa, Ka zabta ƙarya kake, walakin da ka ƙatalta da an yi ƙala jari'un faƙad ƙila. Ka yi yaƙi ne kana fatan a ce maka jari, kuma an faɗa, za ka an baka ladanka. Sun ma'umira bihi fasuhi ba ala wajihi hatta ulke finnar. Sannan a sa a kama shi a ja shi har zuwa wuta. Wa rajulun na biyu mutumin da ta'allama ilma wa allamahu ya karanci ilimi kuma ya karanta da ilimi wa qara alqur'ana ya iya karatun alqur'ani ya haddace shi fa utiya bihi shi ma sai a zo da shi gaban Allah fa arrafahu ni'amahu fa arfa Allah ya mishi tilawar ni'imar da ya masa na baka ilimi na baka alqur'ani na baka kaza na baka kaza qala fama amilta fiha shi ma a ce mishi to aikin me kai da iliminka qala sai ya ce ta'allamtu da ilma wa allamtu gaskiya ne na koyi ilimi ya Allah na karantar da ilimi karatu fikal qur'an qur'ana na yi ta tilawa saboda kai qala sai Allah ya ce mishi kazabta ƙarya kake ya kai dan adam walakinnaka ta'allamta ta'allamta al-ilma li yuqala alim wa qara'ta al-qur'ana li yuqala huwa qari fakad kila ce ilimin da kai dan a ce maka malami ne suna kake nema qur'an da ka karanta dan a ce maka alaramma suna kake nema kuma dan an kira ka da wannan sunayen saboda an baka iyala danka kuma umri bihi fasuiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar shi ma ka za a sake jin shi zuwa wuta wa rajulun da mutumin da wasa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi mutumin da Allah ya wadata shi ya bashi dukiya iri daban-daban da kuɗi ruwa da gidaje da kamfanoni da hannun jari da kasuwa da komai Allah ya bashi faute bi shi ma babu shi gaban Allah fa arafahu ni'amahu Allah ya sanar da shi ni'imar da ya masa fa arafaha qala fa ma amilta fiha a ce me kai da dukiyar nan qala yace ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka yace babu wata wata wata mas'ala babu wani abu da na san kana so a ciyar ciyarwa dan addini dan bayin Allah dan marayu dan gyaran kwatamin anguwa sadaka dan ciyarwa da azumi gina masallatai islamiyu likafani duk abin da ya kamata a yi ya Allah mun yi ai muna ta ciyarwa ko ta ko'ina kuma don kai na yi ya ce ya yi don Allah sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kake walakin na ka fa'alta da yuƙala huwa jawadun faƙadƙi ka yi ne don a ce maka mai kyauta mai sakin hannu kuma an faɗi sun ma'umira bihi fasuhi ba ala wajihi sun ma'ulke fin nari aka ba gan shi ma a kai shi wuta ka ji su uku duka ukun nan fanzur ila ha'ula'i salasati wa amalihim aljalil aiki ne wanda yake madaukaki sawon kanata shahada aw ta'limul ilm aw al-infaq fi sabilillah wanda shahada babbar falala ce karantar da ilimi babbar falala ce shirwa don Allah babbar falala ce duka nasu shine alqur'ani su ne ma aka ce a iya musu gibda da mai ciyarwa da mai karantarwa shi shahidi ma shine aka ce bai mutu ba wanda aka ce za a bashi ceto wanda aka ce ma la ta sabu karku ce musu matattu ko mene ne an sabu ku ce sai amwatan bal ahya'u fi sabil inda rabbihim yurzaqu kar ma a ce musu sun mutu ranar alkiyama an ce za su tashi da wannan nikin nasu yana kanshin almiski za a kai su aljanna za a ba su ceton zurriyarsu da ƴan uwansu mutum saba'in duk wannan falalar amma mutum ya rasa ta falalar ilimi da gadan annabawa falalar ciyarwa da infaki da irin matsayin da masu cewa suke da shi a lahira da su rasa wannan gabaki ɗaya saboda sun yi don duniya sun fa ciyar ɗin yanzu wataƙila marowaci da bai ciyar ba da matsoraci da bai jarinta ba da jahili da bai karanta ba sai su tsira waɗanda ba su tsira ba kaga haɗari ne babba gara ce ka zama jahili ya fi maka sauƙi da ka zama malami mai yin riya gara ce kai marowaci ne ka gani ruwa ma Allah baya santa kuma ya bakhal fa inna ma yabkhalu an nafsi amma da a ce ka zama mai kyauta amma kuma wanda kake da yi dan ba dan Allah akwai hadari sosai kwarai yace a yu'addu min a'zami al-a'mali fi midan al-islam wadannan ayyuka ne manya a musulunci walakinnahum uhbitu ahbatu thawaba amalihim sallallahu ladan aikin su bi sababi talabi shuhrati bainan nasi dan san a sani tsakanin mutane wa bi-dhuhur alladhi yaqsamu adh-dhuhur san san bayyana wanda yake karya bayan mai san bayyana fa kanu awwala man yus'aru bihim jahannam sune farko abin da za a gwala wutar jahannam da su Allah ka tsare mu fa hum hatabu hal awwal sune kiraranta na farko li'annahum aradu an yakunu awwalan nasi wa ala ra'asihim suna so su zama sune kan gaba cikin mutane فعاقبهم الله بضد قصدهم sai Allah ya musu ukuba da akasin manufarsu wal jazaa'u min jinsil amal kuma rabbuka lidhallamin lil abid warawa al-bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama rajulun yajru idanahu khuyala khasafa Allah bihi al-ardh fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah wata rana wani mutum yana tafiya yana jan tufafinsa saboda alfahari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa sai Allah ya mushi girgizar ƙasa yana nan ƙarƙashin ƙasa yana ta fagamniya har tashin alkiyama wa fi riwayati nasa'i fil kubra an jarir ibn yazida qala kuntu jalisan inda salim ibn abdullah ala babi dari ni da salimu dan abdullahi dan umar muna zaune kofar gidansa famarra bihi shabun min quraish wani matashi ba ƙureshi ya wuce ya sahabu idarahu yana jan tufassa yana ja yana ja fasahabi sai ya ƙwalla masa kira wa ƙala irfa idaraka ka ɗaga tufafinka faja ala ya atabiru ilaihi min istirkha'ihi irin ga faɗan uzurinsa cewa ai tufafin ne ba zai yiwu ba kaza yanzu zamani ko yayi sun ma aqbala alayya sannan sai shi wannan malami ya ji ya ce mu faqala haddathana abu huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun mimman kana qablakum yamshi fi hullatin lahu mu'jabatun bihi nafsuhu wani a cikin wanda suka riga yake yana tafiya yana birge kanshi yana ganin ya isa in khasafa Allah bihi al-arda Allah ya mishi girgiza kasa fa huwa yatajaljalu fihi ila yawmil qiyamah wa fi sayyi'ina ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah ila man jarra sabahu khuyala yawmil qiyamah Allah baya kallon wanda ya ja tufafinsa wato huyala dan alfahari ranar alkiyama wa haza lafzu muslim magana game da tsawaita tufa ta wuce idan sawu sawa'un riga ne ko wando ne ko menene magana ce mai tsaye da malamai suka yi kuma malamai suna kallon cewa al-isbal lighairil khuyala wanda ya saki tufafinsa ba dan alfahari ba da shi ma bai tsira ba duk da kyawa ko su malamai kamar ibnu abdulbar yana ganin cewa la yalhaqu hadha alwa'id kasan da dawo mutane aka musu magana akan janta ba sai ce ba alfari suke ba ko kuma sai ga sai na abakar shi ma yayi ai annabi ya ce shi ba alfari bane to ai kai ba wanda ya gaya maka haka idan ka je karanta sharhin sahih bukhari fathul bari na jin mujalladi na goma zaka ga ya kawo maganganun malamai kala daban-daban wanda kulasu shine wanda yake jan tufarsa ba da niyyar alfahari ba lalle yayi laifi amma laifinsa bai kai girman laifin wannan ba haka ibn baz ma ya bada fatawa hakan ka koma littafin ibn al-arabi ibn al-arabi a sharhin shi na abin nan na na sunan tirmidhi aratul awazi yayi magana inda yake cewa ma la yajuzu lil mar'i an yujawiza thawbahu ka abaihi wa yaqulu mutun ya dinga cewa wai aini yana cewa la la la ajruhu khuyala aini ba ina jan tufafin dan alfahari bane sai ya ce li'annan nahaya saboda wannan hanin qattana walahu lafzan ya shiga cikin lafazin ya ya hada duk wanda ya tafi shi fala juzu liman tanawalahu lafzan an an an an ya kula innahu la yatanawaluhu hukuman kuma makamancin haka da abin da aka ce lafazin shi ya hau kanka baka iya cewa hukuncin shi bai hau kanka ba kaman mutum ne a ce an kama shi yana shaye-shaye aka ga ana shaye-shaye ne su kuma suna hanawa ne saboda yana gusar da hankali saboda yana sa taɓa hankali sai ce shi ba don hankalin shi taɓa yake ba shi yana yi ne kawai saboda yana sha'awa kawai da kuɗin shi ne kuma ya ga yana so ya sha kana ganin wannan zai cece shi a gun alƙali zai cece shi ba sai ka zama mu kiyaye game da tufafi za ka ga yanzu gaba dai usare saboda gayu da ake ba a san ana dage tufafi da ahlu sunna din da ka ganshi tufafin shi daga gene amma yanzu ka ga mutane da dama sun mamanta da wannan saboda abin bai dacewa da gayu ko bai dacewa ana za ga akwai dan gambiza haka gayu ba sa baya haduwa da dage tufafi to gara ka zabi wanda zaka yi don usalancin zaka yi kai yawa usalanci shi ma bai haduwa da da sarrai mu dinga dage mafi karanci ya zama dai bai wuce irin sawunka ba idan ku so samu ne zama nisfu sak kamar da annabi ya ga wani ya ce mashi kai ya ce da na jiyo sahabi ya ce ina jiyo sai na ga manzo Allah ya ce mashi ka dage tufafinka sai ya ce alaysa laka fi ya uswa kai ba za ka yi koyi da ni ba ya ce da na duba tufan sai na ga fa idza huwa ila ansafi qadamaihi ansafi rijlaihi tsakiyar kafa shi na annabi irin na asalin usabe din da ga shi haka shi ne haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba dole sai kai wannan ba in ba za ka iya abin nan ba kuma kana yanayin mutane da sauransu to kana iya kaɗan saki amma dai kai ya wuce idan sau in ce da sawu ya shiga cikin laifi Allah ka tsare mu wa ammu muawiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iyyakum wattamaduha fa innahu adh-dhabh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na hane ku da zuga junan zuga juna a dinga yaban mutum ana tagin dinsa ko in yazo zai gabatar da wani jawabi a ce sai an yi citation sai an ta ziga shi shine wane shine wane yayi hadda kaza ya wakanta kaza ai kun halaka shi fa innahu adh-dhabh nabi ce ai kun yanka shi da ransa kaga yanzu kuma wannan mu muna ganin ai wafa'i ne ma ayo mutum haka in ba ya kama zai ce ina jira ne a gama citation na a fara lecture ko ana gabatar da mai kasida kai boko ya halaka mutane mala kaga da aka ce mutum an rama sai ce almajiri amma yanzu mutum da kai kira shi sunan shi gwani shi kirki sunan shi da suna in kira kai ce ni ne gwaniwa ne amma da yan boko ne kawai suke wannan ni ne daktawa ne ni ne baristawa ne architect engineer da dai waɗannan mukaman na boko su ne ake faɗa ba a jin komai da naman suna duniya ne amma da hatta alhaji bai iya cewa kanshi shi alhaji ne ka gari ai kuɗi ne ko wataƙila don ya ɓoye kanshi ka a roƙe shi misali amma dai baya cewa alhaji an ce a sunan ka zai ce suna nawa ne zai faɗi gayan sunan shi amma yanzu wasu ka ji mutum ya kira ka ce shine gwaniwa ne ko shine arammawa ne ko kuma zai makwatance ce ai ni ne na ci musabaka lokaci kaza ɗin nan na jiha kaza wato alfahari da abin lahira a duniya to ina kuma wato mutum ma da kanshi kenan da haka jama'a mu kiyaye in yabo ya zama dole sai an yabo mutum to a rabe shi a ɓoye kar ya sani kuma kada kada a yi dan a cutar da shi kamar yadda sai na umar sai na umar yayi ma wannan ubayi dan ka'ab ubayi ne ko da aka zo fako ya zo daga ƙasar kufa yace ya labarin ubayi yace yana nan na bar shi yana ta karantar da mutane alkurani yace ai ya kyauta da jikanta wannan sai ya faɗo ta kalma ta yabo a kansa sai ce amma wala tusmi'uhu zalika karka bari ya ji saboda dan uwanka ne karka halaka shi ana yawan yabon mutum ana ta yabon shi ba zai ankara ba zai ga abin ya fara yadda tun yana ganin kamar ba haka bane sai ga to wataƙila fa haka ne wataƙila haka ne warwa abu dawuda wa ghairuhu an ibn an ibn abbasin ibn abbasin Allah ya kara masa yadda yake cewa يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل annabi ya hana cin abincin masu alfahari a jahiliya akwai ta al'ada da aiki ta shigo hafikon musulunci shine sai ayi gayya mutum yayi gayya cewa a zo a ci abinci a gidan shi wani abokin hamayya shi kuma kwacin shi ma sai yayi gayya to idan aka zo mutum zai yi abinci na gani da fara wanda zai ja hankalin mutane su kicin na gidan wani sai na shi idan ya haka ya ci nasara ke yana cewa shi mai hannu da shuni ne kuma mai kyauta ne shi ne su yake cewa almutabari yayi wato wanda suke maci da junansu almutabariyan almuta'aridan bi fi'lihima yujza ahaduhum al-akhara wanda suke gogoriyo kamar da ake buga wasan ball kowa yana so ya ci nasara bi sigatin bi sani'ihi wa karihahu lima fihi min riya'i an kyamaci wannan saboda riya qala khattabi وروى مسلم عن عامر بن سعد قال كان سعد بن ابي وقاص في ابله شنو حديث da malai ya karanta mana a lokacin da ta kadimi ko sa'ad dan abi waqas ko sai yana cikin manyan sahabbai da suka cancanta su halifanci amma da aka zo rigima sai ya koma gefe da shiga cikin rigima ba to lokacin kuma sai ɗansa shi kuma yana ganin baba na fa ya kamata a yi da shi shine su kwano daga cikin garin Madina ya zo gare shi shine Umar ibn Sa'ad wannan Umar ibn Sa'ad dinnan takadarin bawa ne yana cikin wanda suka yi shiga cikin fitina kashe Sayyidina Hussein Allah ya kyauta to shine yazo gun baban a guje da ya hango shi yake cewa udu billahi min sharri hadha rakib Allah ka tsare daga sharrin wannan mahayi fa nazala fa qala lahu yace masa anazalta fi iblika ka zo ka tsaya a cikin raƙumanka kana nan a cikin raƙumanka fi gana mika wa taraktan nasa yatanazauna mulka ka zuba mutane sa ta rigima akan mulki bainahum fa daraba sa'adun sadar fi sadari faƙala uskut ce yi mun shuru samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu inna allaha yuhibbu al-abda taqiyyan ganiyal hafiya Allah yana son bawa mai jin tsoron Allah wanda ya rata da abin da Allah ya bashi wanda kuma ya boye kansa ba sai ya fito an san shi wa za ubayd bin jarrah lamma dhahaba madadan ila amr bin al-as wata na abu ubaida aka tura shi da sojoji a matsayin reinforcement ƙarin sojoji za su kai masaru dan amur dan as dauki a kasar iraki fi gauti za ta ci salasin qala amrun da abi ubaida wan nafar alladhina ma'ahu da suka zo sai amru ya ce musu ana amirukum wa ana arsaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam astamidduhu bikum ce to shi wannan da ya zo a matsayin komanda tare da rinar ta zo sai shi komandan da ke can amru ya ce to ka san da ni ne shugaba so na tura ne a kawo mini ƙarin sojoji da haka kai shugabancinka ya ƙare tun da ka kawo su nan faƙal muhajiruna sai wasu cikin sahabbai a wajen suka ce bal anta amiru ashabika wa abu ubaida amirul muhajirin suka ce kai dai waɗanda ka zo da su kai ne shugaban su mu kuma abu ubaida shine shugaban mu faƙala amru sai amru ya ce innama antum madadun umdittumuhu ai ku din ba kowa bane illa ƙari da aka yi cikin jama'ata fama kana min abi ubaida fi hadha al-mawqif illa an akhlasa lillahi wa taraka shuhra wara'ahu dhihriyan wa qala sai ya ce wallahi ya amru innaka in asaitani la uti annaka wa sallama ilayhi al-imara ce ka je ka rike shugabanci ni bana bukata rahul waqidi ibn asakir wa dhahabi ibn kathir wa hadha khalid ibn walid radiyallahu anhu indama amarahu amir al-mu'minin umar ibn khattab radiyallahu anhu an yatruka qiratul jaysh li abi ubayda ibn jarrah radiyallahu anhu qala sam'an wa ta'atan li amir al-mu'minin lokacin da sayyidina Umar ya hau halifanci daga cikin canje-canjen da yi na farko akwai cire Khalid daga cikin kiyada wanda kuma lokacin shine kamar ka ce babban hafsan sojojin musulunci amma sai ya cire shi sai ya sa Abu Ubaida Abu Ubaida ya fi shi falala a musulunci kuma shi ma komanda ne kuma shi Umar ya fi natsuwa da shi da ya aika mai da wasiƙa cewa ka je gun Abu Khalid ga wasiƙa na cire shi na saka abu wada da ya je bai ba da wasiƙa ba sai dai samu yanayi mai kyau don ya same su ana gab da gwabzawa da kafirai sai ya aje wasiƙa sai da aka gama wannan yaƙi aka dawo sansani saboda kada ya shafi moral ɗin sojojin sai ya bashi yana ba Khalid da ya karanta ana tsammanin Khalid zai ce ne ba a isa ba irin yadda mu yanzu muke inda ana cewa an cire mutum a limacin wasa sai ce wala ba a isa ba ba isa ya cire ni ni da nayi kaza nayi kaza nayi kaza da ka hakura ka cire kawai shi ke na zo na lafiya ana ba da labarin wani malami cikin malaman izara da jilul awwal shine malam hurci kaji Allah ya gafarta mai akwai masallaci a Zaria da shine limamin haka nan kawai irin waɗannan ƴan tawayen suka ba suka ce ai bai iya karatu ba ai yanzu bai iya huduba ba an samu sababbin jini da haka an sauke shi yau sallar juma'a kawai suka tare suka ce ba zai shiga ba lafiya ce ai malai an tanda limai ce shikenan Allah ya sa albarka wa aka ba aka ce Allah ya taya shi ruku sai zagaya je kama sauyin da kowa yake kamawa kawai ya zauna shikenan aka fasa yin fitinar gaba ɗaya su ma duk jikin su ya sanyi shikenan da a ce ya ce ai wallahi ba ku isa ba yana da mugawa wajen rigima za a yi ga yanzu ana tarihi rigima amma shi to alhamdulillah wani ko to Allah ya bashi sa'a sai ya zo da ga kawai sa hudu ba shi aljiyo kuma ya kama sau sai sai jikin su ya sanyi kaga ya fi sa a wurin Allah me yasa annabi ya ce inna ibni hadha sayyidun alhasan ibnu ali saboda wannan wannan dattakun da ya nuna tamam mun duk kowa cewa rai ba ai saba wallahi sai da karfin shi ya kare har kotu masallaci a je kotu makaranta a je kotu islamiyya wata ma sai je kotu akan makabarta an kai wasa ta mu ce ba ta mu bace Allah ya kyauta to sai da aka bashi kawai sai ya ce a ba komai wallahi sam'an wa ta'atan li amirul mu'minin shikenan ya kuma cikin sojoji aka gama garin sojoji aka ci gaba da fafatawa an kira shi shawara ya bayar ba kira shi ba fa huwa jundun min juludil muslimin وهو جندي من جنود المسلمين وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يفرون من الشهرة صحابي غباء ɗayansu haka suke suna gujewa neman shuhura wa adam al-ikhlas lillahi fil aqwali wal af'ali kama tafirru al-farisatu min al-asad kama yanda akuya ko barewa ke guduwa zaki haka suke guduwa wa min al-ajabi kalli abun mamaki an ya hujja ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma yarbu ala mi'ati alfi sahabiyyin waɗanda suka yi aikin hajjin ban kwana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce sahabi ne sama da mutum 100 falam yaqdir ibn hajar al-asqalani ala quwwati hifdhihi wa si'ati tila'ihi wa maharati bahthi an yajma'a fi kitabi al-isaba akthara min 8000 sahabi duk aqudu ba ibn hajar da walafucin sa ya isa tarjaman mutum 8000 ne kai a ciki a cikin sama da mutum 100 fa'ilal baqun ina sauran su me yasa ba a samu tarihin su ba me yasa ba a samu labarin su ba saboda innahum ala min haji qawli sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbul abda taqiyal ganiyal khafiyya abinda suka yi sun boye kansu babu babu katar sai an san su to ba sai an san su ba ba bukatar sai an ji labarin su to ba sai an ji ba su dai su samu a ji labarin su a wurin Allah a ji labarin su fil mala'il a'la inda malikin muqtadir in Allah ya san da su shikenan al-imam ibn usaymin rahimahullah yana sharhi mai ma'anan al-khafi yace huwa alladhi la yuthiru nafsahu shine wanda baya bayyana kansa wala yahtamu an yadhhara inda nasi bai cikin damuwarsa sai an san shi tsakanin mutane aw yushara ilayhi bil bunan ko sai an dinga nuna shi da dan yatsa aw yatahaddathu nasu anhu ba sai an dinga labarinsa ba tajiduhu min baitihi ila al-masjid yana gida daga gida sai masallaci wa min masjidihi ila baiti daga masallaci sai gida wa min baiti ila aqaribihi wa ikhwani daga gidansa ya tafi gun yan uwansa da abokansa da kasuwarsa yukhfi nafsa yana boye kansa shine al-khafi walau kanat shuhra manqabatun yutashawwaqu laha nufusul karima tashawwaqu laha nufusul karima la akrama Allahu bi sadatil an dunya min al-anbiya wal mursalin alladhina ba'atha minhum ma yazidu ala 300 rasulin da a ce shuhura wani abin a zo a gani ne da Allah ya fifita annabawa da ita Allah ya ku annabawa sama da ɗari uku wa aksara min mi'ati alfi nabi annabawa manzanni sama da ɗari uku annabawa da suka jaddada da wani wata annabta sama da mutum dubu ɗari wa za'ama wa ragama zalika lam yuhfaz lam yahfaz lana alqur'anu siwa asma'a khamsatin wa ishina rasulullahi ghayr amma guda nawa aka ambata cikin alkur'ani guda 25 kacal bai kai 0.05% ba nasu me yasa saboda ba bukatar waɗancan ba sai an san su ba kuma sanin su ba shine wani abin a zo a gani a wurin Allah ba a'a shi Allah ya san sun yi aikin da ya sa su kuma sun yi duk da Allah yana so ya bamu labarai na abubuwan da zamu ci moriya amma sai aka bamu labarin na guda 25 kawai har Allah yake bayan sautin nisa'i wal qarasna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka mun baka labarin wasu wasu mun ki baka labarin saboda babu bukatar sai an baka labarin su to me yasa mu yanzu kowa yana so shi ma wai sai an yi labarin sa shine abin tambaya kowa wai shi ma dole sai an yi labarin sa wannan ita ce ta da ake ta magana to jama'a kun ji duka wannan nasoshi ne hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da asarai daga sahabbai da suke nuni zuwa ga haɗarin neman san a sani da haɗarin a sanka da fitilar da ke cikin haka abu na gaba da zamu yi bayan sallah azhar shine za mu ji zantuttukan malaman magabata da ayyukansu wajen mu'amalantar ɗabi'ar san a sani ina fata mun dawo wata gida mu sake samun awa biyu ko mun samu awa biyu awa hudu ya isa kar kar surutun ya yawa sai a je kuma a ci gaba da tadabburi insha Allah wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah